الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد كتاب القواعد الفقهية لفهم النصوص الشرعية نا babban malami Abdulrahman ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na goma sha nawa na goma sha biyu to muna kuma baici na goma sha biyu inda muka karanta addinu mabaniyun alal masalih fi jalbiha wa dar'i lil qaba'i za mu tashi a inda malaka cewa abaha subhanahu al bai'a ko wato wannan ka'ida abinda take cewa shine addinin musulunci an gina shi akan jawo wa dan adam maslaha maslahan nan ko ta addini ko ta duniya ko ta lahira sannan addinin musulunci an gina shi ne don ya tunkuɗe wa ɗan adam duk wani nau'in cutarwa cutarwa ce a addini cutarwa ce a duniya cutarwa a lahira to a ƙarƙashin haka aka gina addinin musulunci da aka duk wani abu da aka ce yi ko bari a addinin musulunci to abin da ake ƙoƙarin a tabbatar maka kenan in an ce ka yi to akwai wata maslaha da ake tunanin za ka samu a addinance ko kuma a duniyance ko a lahirance in an ce ka bari to akwai wata cutarwa da ake ji maka tsoranta ko dai a addinance ko a duniyance ko a lahirance babu wani umarni ko hani ba tare da yana kunshe da wannan hikimar ba to mun babba da misalai akan haka mun ba da misali kamar akan tauhidi irin maslahar da tauhidi ke jawo wa dan adam da kuma irin illolin da shirka ke jawo wa dan adam sannan mun ba da misali game da sallah da irin fa'ida da take jawo wa dan adam da irin falalar da dan adam yake samu da sauransu ina fata an gane to sai mala ya ce wa ƙala al-mu'allif rahimahullah ya ce wa abaha subhanahu al-bai'a wal uqud al-mubaha haka Allah madaukakin sarki ya halatta al-bai a cinikayya siye da siyarwa wal uqud al-mubaha da dukkan wata yarjejeniya ta halal musulunci ya halatta ta al uqud kullu ciniki ne kullu yarjejeniya kullu kaza kullu kaza shine al uqud lima fiha min al-uduli ko min al-adli saboda abin da ke cikin wannan mu'amala ta albai wal uqud wato min al'adl na adalci wali hajatin nasu ilaiha kuma saboda bukatuwar mutane zuwa gare ta lalle dan adam mutane suna bukatar siye da siyarwa ko dai kai da kudinka amma kana bukatar wani abu na maslahar rayuwarka shi kuma abun mallakar wani ne dole kana bukatar ka mallaki wannan abun dan kai ma ko kuma kai amfani da shi ga maslahar rayuwarka to amma baka mallakar abun amma kuma kana da kudi sai aka ce to mika kudin sai a baka sai ku yi musanye kai ba shi kudin shi kudin yake so kai kuma abun amfanin kake so sai ka bashi kudin sai baka abun amfanin sai ka amfana kaga a cikin halatta mana cinikayya da siye da siyarwa lalle ko shakka babu akwai hikima mai tarin yawa wa harramar riba a hannu guda kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya haramta mana riba wasa'ir al-uqud fasida da duk sauran wani kulli wata yarjejeniya wadda take gurbatacciya lima fi hasabi da abin da ke cikin riba da dangogin ta minan zulmi na zalunci wal fasadi da fasadi abin da yasa aka ce kar mu kar mu ci riba kar mu yi mu'amala da riba akwai zalunci a cikin riba ya mutum zai baka naira goma ya ce in zaka dawo da ita sai dai ka bashi naira goma sha biyu in kuma ranar dawowar ka kasa dawo masa to za ta koma goma sha biyar ya kara maka lokaci in lokacin ya yi baka kara ka iya ka kasa biya to za ta koma naira ashirin in lokacin da ya kara sa maka ka kasa biya za ta koma ashirin da biyar asalin kuɗin naira goma ne amma sai ya koma dubu kaza wannan akwai zalunci a ciki na fata an gane yake cewa walikitina innasi anha da kuma wadatuwar mutane gabarinta Allah ya haramta mana riba da dukkan wani ainihin wato wata yarjejeniya ta haram saboda akwai zalunci a ciki akwai barna sannan mutane ko ba su yi ta ba matsala yanzu sai ka ci kudin ruwa dole sai ka ci kudin riba lalle sai ka ranci kudin banki ba lalle bane kana iya wadatuwa akwai hanyoyi na halal suna da yawa da Allah ta'ala ya ba ya halatta mana mu bi su mu yi harkokin kasuwanci mu samu kuɗi mu biya bukatunmu ba sai mun yi ciri ba ba da haka kaga kenan ashe dan adam zai iya rayuwa babu riba kuma ya zauna lafiya wa abaha tayyibat haka Allah ta'ala ya halatta mana daɗaɗan abubuwa minal ma'akil na abinci wal masharib da abin sha wal malabis da tufafi wal manakih da auratayya lima fiha saboda abin da ke cikin ci da sha da tufafi da aure min masalihil khalqi na maslahar dan adam wa lihajatin nasi ilaiha kuma saboda bukatuwar dan adam ko mutum zuwa gare ta wa li'adamil mafsadati fiha sannan an duba a cikin ci da sha da sutura da aure babu wata barna sai Allah ta'ala ya halatta mana su saboda akwai maslaha sannan ainihin babu mafsada barna a cikinsu wa harramal khaba'id sannan Allah ta'ala ya haramta mana kazanta da datti min al ma'akil na wani na abinci wal masharib da abin sha wal malabis da tufafi wal manakih da auratayya duk wanda yake akwai haram akwai gurbata akwai rashin jin daɗi abincin da zai cutar a jiki ya ba wa ɗan adam matsala abin shan da zai cutar da shi irin kayan maye da sauransu tufafin da zai zamto akwai almubazzaranci a ciki ko bai rufa wa ɗan adam sutura asiri ba ko kuma ainihin wato auren da zai zamanto ba kwanciyar hankali ba zaman lafiya ba sauke haƙoƙin juna to kaga duk wa'annan sai aka haramta mana so lima fi hasabi da abin da ke cikin su min al na gurbata wal madarra da cutuwa ajilan ko dai a nan duniya wa ajilan ko kuma a lahira bata harimu ha kaga kenan haramta mana waɗannan abubuwa da aka yi an haramta su ne himayatan li ibadihi dan bawa ɗan wato bayinsa kariya dan Allah ya bawa bayinsa kariya wasu yanatan lahum da kuma ba su tsaro la bukhulan alaihim ba wai bakin ciki ake musu ba ko rowa ba dan rowa bane aka ce kakkaci alade ba Allah yana maka bakin ciki bane yace karka ci kare karka ci jaki karka ci duk wayannan abubuwan ba wai dan bakin ciki bane ko ana maka rowa aka ce karka shagiya da dangoginta a'a sai dan irin illoli da ke kimshi a cikin waɗannan abubuwa bal rahmatan minhu bihim bal ma Allah ya haramta wa dan adam wayannan abubuwan saboda rahamar ubangiji gare su fa kama anna fa kama anna ata'ahu rahma faman uhu rahma kamar yadda ka san kyautar Ubangiji rahama ce to haninsa ma rahama ne kyautarsa rahama ce duk kuma abin da ka gabe baka ba wallahi rahama ce kai a wajenka rashin baka shi yafi zama alheri misalin zalika malai ce sai ga misali akan haka anna inzalal matsari saukar ruwan sama ko saukar da ruwan sama bi kadari ma ya hataju ilaihil ibad gwargwadon abin da bayi suke bukata rahmatan minhu ta'ala wannan rahama ce daga ubangiji ta'ala fa idza zada bi haythu tadurru ziyadatu kana man'uhu rahma idan kuwa ruwan ya karu fiye da bukatar su ta inda kuma karuwar tasa zai cutar da su to hana su wannan ruwan shine rahama an fahimci wannan in aka tashi saukar da ruwan ana saukar da shi gwargwadon yadda dan adam yake da bukata shi sa a ta ba ruwa ba ruwa a iya wanda dan adam yake da bukata an saukar in ya wuce haka dan adam cutuwa zai dan haka ba shi iya wanda yake bukata rahama ne hana shi wanda zai cutar da shi shi ma rahama ne wa bil jumla malai cewa dunkule fa inna awamirar rab dukkan yi yi na ubangiji ma'ana umarnin ubangiji qutul qulub abincin zuciya ne zuciyarka abincinta shine wannan umarnin da Allah yake cewa yi kaza yi kaza yi kaza wannan shine qutul qulub abu zuciyarka ba ta da abincin da ya wuce wannan wa gidha'uha shine abincin zuciya shine abun kalacinta wa nawahihi hana-hanan ubangiji kuwa da'ul qulubi waɗannan sune cututtukan zuciya wa kulumuha da raunukan zuciya da mikin zuciya da haka abinda Allah ta'ala ya ce a yi ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku je hajji ku sadar da zumunci ku bi iyaye ku yi sadaka ku yi salati ku yi karatun qur'ani ku sadar da zumunci wa'annan abubuwan duk gaba ɗaya qutul qulub kenan su ne abincin zuciya kar ku yi ƙarya kar ku yi hasada kar ku yi gulma kar ku yi zina kar ku shagiya kar ku yi sata kar ku yi luwaɗi kar ku yi maɗugo kar ku yi kaza su kuma wa'annan gaba ɗayansu in ka kalle su cututtukan zuciya an kana neman cutar zuciya wannan ce abin da ke sa zuciya ta yi rauni ta yi miki to su ne waɗannan abubuwan da Allah ya hana kaga kenan ashe akwai hikima shi sa aka ce ma duk umarnin Allah akwai masalaha duk hana-hanan Allah akwai ture maka cutarwa shi za da aka ce kakkai wa'yancan saboda an san za su ba wa zuciyarka matsala wa kadhalika al-mawarith hakan ka koma abin da ya shafi gado wal awqaf da abin da ya shafi wakafi kamar masallatai kamar makaranta da sauran irin wannan wal wasaya da wasiya wa ma fi ma'anaha da duk abin da yake da ma'ana irin wannan ishtamalar kulluha ala gayatil maslaha in ka kalle su gaba ɗayansu sun kunshi ƙololuwar maslaha wal mahasin da kyau waɗannan abubuwan duk suna da akwai maslaha a cikinsu akwai kuma kyau a cikin matsalar gado waƙafi wasiya da sauransu wala yumkinu dabdul hukumi wal masalih fi babin wahidin من أبواب العلم فضلا عن جميعه ولا يمكن ضبط الحكم baya yiwuwa a iya wato ƙulla ko ƙulle alhikam hikimomi wal masalih da masalahohi fi babin wahidin a babi guda ɗaya min abuwabil ilm daga cikin babukan ilimi fadlan an jami'i ballantana ga baki ɗayansa shi yasa qala ibn al-qayyim rahimahullah wa idza ta'ammalta al-hikma idan ka lura da hikimomi albahira wato waɗanda suka fi ƙarfin tunani fi hada dini a cikin wannan addinin alƙawayin miƙaƙe wal millatil hanifiya da kuma wannan addini wanda yake karkatacce ga barin ainihin wato shirka wa shari'atul muhammadiyya da kuma wannan shari'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allati la tanalu al ibaratu kamalaha allati la wato tanalu al ibaratu kamalaha wala yudrikul wasfu has husnaha wato babu wata magana guda ɗaya da zaka iya samu ta baka cikakkiyar wato fassarar wannan ainihin wato hikima ta ubangiji shine ma'ana la tunalu al ibaratu kamalaha babu wata ibara wata magana wata kalma da zaka iya amfani da ita wadda za ta sama maka kamalaha cikar hikimar Allah wala yudrikul wasfu sannan duk sifanta wadda za ka yi ba za ta iya kai ka ga husnaha kyawun hikimomin Allah ba wala taqtarihu uqulul uqala lawijtama'at sannan hankulan masu hankali hankulan masu hankali ba za su iya tsinkaye ba wa kanat ala akmali aqalin lawijtama'at koda duk gaba ɗaya sun taru in duk hankalin masu hankali zai taru guri guda to ba za su iya ainihin wato tsinkaye ba game da hikimar Allah wa kanar ala akmali akali rajulin wahidin minhum koda ku hankalin ya zamanto duk mafi cikar hankalin mutum ɗaya daga cikin su ma'ana ya zamanto irin hankalin cikakke ya zama kowa irin sa ne da shi to koda duk hankula cikakkun hankula sun tattaru guri guda dan su iya gano su tsinkayo hikimar Allah madaukakin sarki ba za su iya tsinkayo ta ba فإن العقول الكاملة الفاضلة إن أدركت حسنها وشهدت لها وأنها ما درك وما درك العالم شريعة أكمل منها ولا أعظم ولا أجل ففيها الشاهد والمشهود له والحجة والمحجة له والدليل والبرهان ولو لم يأتي الرسول ببرهان عليها لكفى بها burhanan wa shahidan ala annaha min indillah ina ganin wannan gabar zamu tashi dan an turo min lokaci yayi ina jin sai mun sake maimaita wannan gabar ta qalabul qayyim sai mu tashi kanta insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk